إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗorinmu a markas ahalar suna da jama'a wanda ke walkar kada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata takwas ko daren tara ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da uku yau sha Allah za mu yi darasi na ɗari da goma sha bakwai cikin littafin bulugun maram insha Allah ina ga darasi da ya gabata muna hadisi na ina ne na bi ubai da ne ko? na bi ubai da ne kare wadda ta yadi sai rume shi ba yawa kace babu komi wani babu na naku yawa kan hadisi ne ko? yawa za mu tashi wadda ta yadi sai na hadisi amur bin as na shi abinda yake bayani cewa yujiru ala musulmina adnahu mai karancin daraja a cikin musulmi yana iya ba wani kariya shine magana kenan ba da dama ga wani ya ba da kariya ga wani kamuli ya shigo wani aiki na musamman da yake bukata ya mishi ko wani dai abu na maslaha kenan wannan Allah ba da dama a ba mutum wannan kariya Allah subhanahu wata'ala yana maka wannan adam da wasu tijara fajin wa ta sama ta sama kalama da kuma amlu ma'amala wannan adam da Allah da wannan adam da wasu tijara ɗaya daga cikin mushrikai da ce tijara ya nemi makwabtaka zama da kai fa'ajiru da ka ba shi kariya ya zo ya zamna hatta ya sama kalama Allah har yi maganar Allah zan wasu cikin ku zama su a cikin ku wani darasi ne wanda iyawa ba san musulunci ba da san ma'amala ta musulunci ba a ba su damar su shigo cikin musulmin iya ba su damar sanin me musulunci kuma da ba umarni bayan ya shigo suna bilikun ma'amalan ka kai shi wurin da zai samu amincewa ta duk wani haɗari ka ba shi kariya an ce wannan shi ke ba da dama halicci a musulunci a ba kahuri ko abokin yaƙi ne dama shigowa ƙasar musulmi kan irin waɗannan dalilai ne amma zan mu'ahad ko musta'amal ko zimmi wanda dai ya san matakaiya wanda aka ce musta'amali shi irin wannan gaba shi kariya ya zo wani aiki na musamman aka wanda zai zo iya kasar su mu'ahad can kuna yaki da su amma shi wani kafiri ne aka ware ko suka ware su zo ka sauko kuma duk da kuna yaki da kasar su a ba su kariya kan wani abu su zo su wani abu kuma su koma inda suke akwai kuma wanda yake cewa zumi a cikin kuma yake da gidan shi da iyalan shi da komi ba mu tsangwama shi illa ya ƙarƙashin dokoki na musulunci dole musulunci ya san da su na mu'amala ko zamantakewa da wanda yake ba musulmi ba to wannan shine magana cewa ba da damar haka yujiru al-yujiru ala muslimin adnahu yana ba da kariya in ya ba wani ta hau dukkan musulmi mai karancin daraja musulmi ba ya shugaba ba kenan inda musulmi ne yana ba da dama ga wani ya ba shi kariya a ƙarƙashin shi wasu sai ya haini an ali radiyallahu an zimmatul musulmin wahidatun ya sa'a biha adnahu zalibin maja min wajen akhar wa yujiru alaihim aqsahum a ruwaya ta bukari musulun sayyidin ali radiyar anhu yana ba da labarin cewa iya cewa zimatar musulmi wahida alƙawari ko alƙawari ko kariya ta musulmi duk da ya ce ya sa'a biya adinahu ƙarancin daraja yana iya ɗaukar wannan kariya kuma ta shayi ku gaba ɗaya duk ta shayi kowar musulmi kowar musulmi bai da dama ta wannan wanda wannan musulmin ya ba kariya ibn maja ya karuwa ya bata wannan hanya ba amma a canta wajiru alaihim ma fasahu nan karshe ma'anar dai ke mahin karanci karshen daraja kategori zai ba da kariya kuma ta hau dukkan musulmi wannan shi ne matsala da ake samu ta kashe-kashe da ake samu za ka ga wani daula za ta ba mutum biza ƙasa kawuri ne ya zo ya wani aiki a cikin ƙasar musulmi wannan aida ta shari'a ban ka hakkin taba shi ana talaka mai ba mutum dama balle daula ta ba mutum damar kahuri ne zo ka sau kan wani ayyuki sai daga wasu aƙida wani tunani daban wata hatawa ne ba ka ayi kaza kaza tun da dole kaza kaza ne kullum zai da kashe shi wanda cewa ko da muna yaƙi da su wanda ana magana kahurin ne kuma kahurin ne wanda ana yi kasa su alharbi ne amma aka ba da dama a ba shi kariya ya zo ya kare abin da ke kuma ya huta har masu rasar muke cewa makasarar ma'aidar falari da sha falari da rahatar janna duk wanda ya kashe mu'ahad bai sa kushe aljanna kai tsaye iya da hukuma ana shi kamshan aljanna wanda ya kashe mu'ahad annabi ya yi ƙwarya ba da kariya kuma ya yi kashe game da taba kahuri na amana idan talaka ya ba da kariya ina ga wanda yake daula shugaba gaba ɗaya ya ba shi kariya kuma sojoji daga abin da ake rudu cewa wai ba ma daular ba wani ne a ƙasarsu ya yi ta'addanci ga musulunci imaga ƙwari ma ga nasa da salama wani rudu ne ake ba abin da wani kare shari'a ko rudu ne babu jagoranci wani kawuri ne a wani wuri ya abanci ƙura'ani ba na sallar salama wani ne da ba a ƙasa kai kai abokin zaman kawo zuwa kashe shi ko kashe duke shi kashe shi ko jirin shi halitta a wata doka ce ta albatar ba kawai ana sa ba musulunci ba ne ba wannan dogaro da rashin tsari ne ba doka ta musulunci ba kawuri ne a wata ƙasa can da bai ɓannan shi kai shi abokin zaman ka abokin amanar ka bai shi a wata ƙa'ida shi ne kwanakin yau bayanin a kan mas'alar kuskuren da ake samu abinda ke kawo nurunan wani lokacin hukuma tana gwani ci gaba ne irin nikita malaman furoje malaman furoje su kan matsalai me malaman furoje akwai a kirista akwai a musulmi me kuskuren da suke samu sai ka ga malami na addini ko na kirista da zai wata furoje wani kudi da aka kawo wani da sunan haɗa kan addinai sai wannan kowa ya san da yadda musulunci ke hodi ko ƙur'ani ke hodi daga kafa da zakaluna da zarin salasa daga kafa da zakaluna da hon musibin maryam duk wannan duk mai cewa Allah uku bi kahuri ne mai cewa musibi Allah ne kahuri ne dai ne da wannan abu ka ƙur'ani kan ta kai fasara mutane tana ji malam ya karanta ƙur'ani ko an karanta masa fasara shi ma in ji tutar taki babu wani addini babu tsira addini guda ne ya bi isa gurin wani bi isa ba ya halaka sai su ji ku a radiyo ko a wani wuri ko talabijin wata duka addinin Allah duk ɗaya ne sai kuna cewa duk ɗaya ne duk addinin Allah ne duk ɗaya ne to kaga shi kayan kai mabiyi musulmi ne ya sanu malamin ba malamin Allah bane ba malamin furoje ne kudi yace shi ma na kiristan ya san ƙarya ce ba haka kika a coci ba ga abin da kika musu amma kuma zai yace duk ɗaya ne duk ɗaya ne ya sha kuɗi to irin wannan ne irin rikici ya tashi a kan addinin babu maganin shi babu maganin shi domin sun san duk muna kai ne kai ka ce ba ka ce kaza kai shi za bu sai da bai wata tasirin komai ne ce tashi komai ba su an wada ba saboda mutane sun ɗauke su cewa kuna kai ne ɗan neman kuɗi ne duka biyu zai wani lokaci irin wani malaman na musulmi ne daga jin wa'azin kasa abin ya haukan ya kai gaya wajen yadda yake abin sanata ya radiyo iya wa'azin daidai ya kaya na shiga yadda ja kyaure na riye ya ce amma nan kaci kudi kaci kudi wani wajen abin kaci kudi mallam ya duka ma duka ma a wa'azin guda duka shi kashi na kiran ma hajji kama kudin ake ba shi wa'awa misin kotun misin guda kudi ka dai origin kudi yake ba wata wata faruje ce don su gyara wani abu wani lokaci wasu yan uwa cikin hada suna irin wannan abin an zo da shi ya sa'i da ta zo da wani faruje na nema a kwantar da yara a makarantu cewa da addinai ɗaya ne malami daga cikin malaman gargajiya ya sami a nan daidai can daidai kan fafiya zan shigo na ga abinda suka yi sun furuje sun yi dose na furuje kaza na shi zama ya isa yi ya ta kungiya ta amurka tun isa yi ce sai amma an ce an ga dukkan yan izala an ga yan ɗarika tijaniya an ga yan gargajiya a ciki duka sai an ga malaman gari duka a ciki sai ce amma ma daga kai ne zan iya zan wajen kai ne mutum na Allah muka so a kama a yi wani furujen ana wancan kamfashi na ce malam yanzu kana gani wajen taro ta yanzu zuban na kot kun ya ba wannan abu ban ciki yala yanzu kuma yi wazi ne kun shiga na abun a to zan ce ga shugaba canja ka canja iya canja ne na turo shi nan da aka zo aka ga imam aka ce aka zo aka shawara muka shawara ta karshe aka shawara wajen ranyo kan mu shiga ahli suna kasu shiga haka aka aji karshe wasu cikin yan wari suna suka shiga cewa kenan mun tsara ayi ne kaza kaza kullum tsara ayi ne a shiga aka shiga ‘yan watanni sai aka hudu wani libir littaye kuma a makarantu aka raba su dubanne makarantun gargajiya na wani salamiya furojen katutuci da aka buga littaye a cikin bango ga an sa addinai uku duka addinan allah uku kiristanci musulunci yahudanci wallahi kuma ga sunayen abin ga sunayen ƙungiyoyin na addini ga su wasu ka littaye a nan kuma mutanen juma ta ɗaya cikin su zai ci to kuna can tsara yi ne ga ce abin da kuka yi aiki na gashi a bisa ga shirin mutum shi ne sassautar ra'ayi addini uku kuma ga tsakar iya mutum ne shirme ne yaudara ce ɗan uwa cewa muke muka bayani musulmi mu muna da tsari na adalci zama da dukkan addini kenan abin da ya kamata mu mu karantar da al'umma tsarin da musulunci yayi na kyakkyawar mu'amala da musulmi da wani hude da kowane addini musulunci addini wani a duniya ka tsari da wani ba addini da irin shi kenan mu karantar da yara ko musu al'umma da yadda tsarin musulunci ya bada gaskiyar magana na kyakkyawar zamantakewa amma kahuri kahuri ne ba addini mana ba wani addini a musulmi musulunci wani addini kiristanci yahudanci za mu ce kafurci ne ba addini ba ne ba amma zama akwai hukumtun gwamnati kawai na shi kuma a baka kariya ba mai taɓa ga wani tsangwamaka ƙalƙashin tsarin da musulunci ya yi ke musulunci duk abin gana a kan mutum ya zo misali misuwa ce a kashe shi a yi rikici a wata ƙasa duk wannan da za mu tsarin musulunci bai samuwa an yi rikici a wata ƙasa a waren shi a wani wuri wani bai hudu ya ya ƙurari kaza ya annaba kaza kun mu zo mu a nan da makaran a har kisan su wallahi ba tsarin addini bane ba kun yi da ake amma ba tsari bane kashe ce za ba tsarin musulunci dole hanyar ba ta yi wa shi musulmi ya san girman haƙƙin zimmi kawo na amana har manzo Allah ki kashe duk wanda kashe shi ma zai samu ƙarshen aljanna ko ruwa ba kada ka ruwa ne shi musulunci ga addini mai tsari ko mai adalci amma ta duk ɗaya ne da addinin Allah ne ƙarya ce a san ƙarya ce kake kuma haka na musulunci addini ne wanda mai adalci ko annabi ya zama da yahudawa sabai sun zama da yahudawa da nasaru a madina yahuda ga an bawanta yahuda da ba ko san ta tsana da zalma a gari suke a yi a yaƙi a dawo kuma an ba su kariya a daular islamiyya a je a yaƙi da ƙasa daban suna nan cikin cikin madina ko kewa madina ba a taɓa su kuma aka musu hari mu za mu kare su sun tsarin musulunci ke yadda yake to shi ana magana cewa talaka ma wawan shugaba ba zai ba da kariya ga wani kahuri kuma yanzu kuka taɓa shi ya ce sai wafisa ya haini min hadisi bin mahani kada ajana mana ajart nan in ce muku buluga mana littahi ne na fiƙihu amma kan sunna me ya kawo wani ruwa a wurin hafiz bin hajar wannan kan masa'adar mace ma tana iya ba wani kariya wa ba namiji ba har mace na ummu hani alwasa da ali radiyallahu anhu alwace ce annabi sallallahu ya bude makka ya ci makka akwai da annabi ya yawa wanted ce ko me kuma a kashe suka bar su to an ci makka sun tsere sun sibana to akwai wanda ya je gidan ummu hani na abdullahi bin abi rabi'a ne da ba sun da jima ya je gidan ummu hani ta ba shi kariya ta ba shi kariya sai sai da alaji da kashi yace bai da ba sai ta ka karasa ya rasulullahi ga ibn ummi dan uwata ya zo na ba wani kariya iya so ya kai mai hari ganin ita mace annabi ce ya umani kar ajana mana ajinta ya umani mun ba da kariya ga duk wanda ba kariya dole mu kare shi ya yi banna amma ta ba shi kariya annabi ce ka taba shi gashi kuma an ci kuma an ci komi amma annabi ce ka taba shi mace ce ta ba shi kariya kuma ka wurin ne ha haka ne tsarin musulunci da kai mu tsarin musulunci ba wannan mamsali za a zama na da yabe hude da banasare mabiyan isa mabiyan isa mabiyan wanda mu ka zama a wajen musulmi mu dukkan su annabawan Allah da mun yarda su samu ci daga dan ƙarfi ba sai samu ci sai dai wazara amma mu duka annabawa har ba a musulunci laihi ne ba ka da imani in ka aibanta Isa ko Musa sai ma ka hurta a musulunci kenan amma su sun yarda namu duk abin da ke zama zama ke na wazara ba na kurin kai a kurin ya zama tun haddan ka amma su ba su yarda ba a yi man a zuwa da kowa da garman ba su yarda a bisa da zai da bisa da su da su su amince su a wajen sama ba su ce inda su amince ma su da dam dama su sama aqida bai hude ba na sare bai yarda da annabi Muhammad manzo Allah ne shine matsalar a takaice kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ummu hani kad ajana man ajartu ummu hani mun ba da kariya ga duk wanda kika ba kariya mace ce ta ba kahuri kariya kuma kahurin da yawa addini ba amma aka kare shi ake za a musulunci ba fakai ba wata zai tsari mana ishe tsari kudu hakan karar zuba hakan akwai tsari wa an umar annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jazirati al-arab hatta la ad'a illa muslima rawa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umar kace ya ji annabi sallallahu alaihi iya cewa zan hunda yahudawa da nasaru daga wannan mai aljazir arab wuri ne sananne karce sananna zuwa jordan zuwa yaman kewaye ne sananne na jazir arab annabi ce wannan annabi ya so haka yahuda nasaru da yahudawa daga cikin wannan karkara ko musulunci ne ko a cikin karkara haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai sami damar yin hakan ba har ya bar duniya suna nan umar bin khattab ne ya samu wannan dama a zamanin shi na maida su kasar sham su kaura arab wuri ne sananne amma wai can ma in su koma iya ƙarƙashin daular islamiyya can cin ma kace a wannan wani wuri ne annabi ya ware wannan wannan yankin na larabawa wiki sananne kada wani addini ya zamana a ciki sai musulunci kadai zamanin umar aka duk wani da ya huce sare da ya koma can ga wurin zaman sham sham amma can kin ma iya ƙarƙashin daular islamiyya kusa ce abubuwan haɗa shi ne allah ya ba dama a zamanin shi aka buɗe daular ta rum ƙasar sham za mu ci a wancan zamani aka buɗe baitul maqdis iya da rai daga shekara ta sha biyar ne ma ba jima ba shekara ta sha biyar ce na gani sha biyar ce ya samu damar buɗe kudus aka buɗe iyakan daula wanda har suka ce su ba za su sa hannu ba da wani wakili ko komanda sai da shugaban musulmi gaba daya umar bin khattab radiyallahu anhu ya ɗauki niyya ya taso tun daga can madina ya je haƙudus aka sa hannu na yarjejeniya aka ba su kariya su zamana a cikin ƙudus yan wa a wancan zamani ma babu yahudawa yana sauri don bayan fatattake huda sun wa'awar ƙasa a duniya a lokacin nan bai hude bai ya wada kawa a kudus bai da wani wurin bauta ma a kudus na sauru ne a wurin kura dole wurin bai hude bai abin waje a wurin wanda har umar lokacin da aka zo tare shi kwamanda ke shugaban tahiyar abu da jara abu bin jara an zo rikiya umar bin khattab daga can baki baki suke da yaron shi wajen hawa abin hawa in hau shi ma ya hau sai aka zo shiga gari bakin umar ne abu bin jara ya ce umar ya za a yi abin ya zo mu shiga an zo shiga gari bakin yaro ne ya ce ya za a yi mu shiga gari kuma amir guda a ƙasa ya ce ha abubuwan ta ce wallahi inda wani kalma kai ba na samu da mashi ya ce mu na hana kawon azillah azillah fi haddadin ya ce mu suwane ne mu ya ce mu mutane ne ƙasƙasattu ba larama su samu ban mu da wani matsayi a duniya allah ya ba mu matsayi izza da wannan addinin shi ne ɗaukaka to wallahi idan muka nemi wani ɗaukaka ba don addinin ba allah zakariya mu me ne da ka wai da ni haka aka shiga ya je ya sa hannu aka yi daba ganar jijiyar da su allah kitab na tsaro ne a lokacin nan babu ganar da hudu da abin da ake suna nan kuma aka aka bar su da wurin bautarsu da komi har kuma lokacin sallah ya zo sallah baki shiga ba ya sallah bakin wurin tocin tasu ya ce ya gudu sallah a cikin zirin su ya zama mulkin su ya sallah a baki ɗan ɗan tsari da kasar kai musulunci addini mai adalci kuma ya iya zamantakewa ta tsakanin addinai da kaga wata ɓanna wani zalunci to ku ne kuka kamfura sai a nan dai a takaice kenan umar ya ba da kariya kuma wannan annabi da ya yi magana ta cewa zai hudda zai hudda yahudawa da nasaru daga wannan yanki na aljazeera arab wannan mai aljazeera arab wuri wanda san abin geography kar ce sananna yaman zuwa jordan nan na bangaren zuwa sanin bahar kenan yanki ne sananne wannan ha a yanzu ba ta da ruwa ba shi zan ai kwanaki cikin rigima da aka samu ta yakin golf ai ya cikin abin da aka tare wuta akan shi ya za a yi saudiya ta gayyato kamurai a wannan yankin bayan annabi ya ce kar su shiga kuma yanzu bayan wannan gashi yanzu kuma da gayyata har da sakarci a wurin Allah kiyaye tunda annabi ya hada ya annabi ya so yayi bidan da kuma ya samu dama yi kuma ya zartar da abin mu tabbas yace kenan zan hudda su hatta la ada illa muslima zan bar ko a cikin ba kurin wurin zama musulmi da kurin gangariya wa anhu wata ruwaya daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa qal kanat amwal bani nadir mimma afa Allahu ala rasulihi mimma lam yujif ala almuslimin bi khalin wala adkab Umar ke cewa dukiya ta banu nadir ai mun karanta ka ta da gabata wanda suka zo yahudawa da suka yaudara suka sowa annabi kashin gilla suka sami yaudara da kashe shi kuma su kuma an yi alƙawarin zaman lafiya da su ba za su ba da kariya gare shi ba su taɓa komi da abin da aka yi na yarjejeniya wanda wannan sa umar bin khattab lokacin annabi sallama manzon ya da su sai suka yi wata yaudara Allah ya ba annabi labarin ga abin da su mishi to da wannan yaudara suka yi ta sa annabi sallama kenan su ya ce ba ku ba zama da mu an je an kewaye su Allah ya tusa musu tsoro bayan an zagaye su suka mai wuya ba abin da aka yi na bugawa aka ce to an yi sulun da aka yi da su duk abin da yake na kaya za su iya ɗauka sai lodi a ɗauka kan gada baka wuta amma sauran kaya su bari a rikon banda makamai suka bar da birnin da komai aka bar dukiyoyinsu to wannan tunda yaƙi ne ba bugawa ba ka shine yake ta unuka cewa wannan dukiya ta banu nadir mai ma afa Allahu ala rasul iya cikin mai alfayu akwai ganima akwai alfayu muna ala jama'a fa Allahu ala rasul muna alqura fa lillahi wa lirrasul wa lil qurba wa lil tamal masakin wa ibn sabil ko ala kana ba na Allah ce shi abinda Allah ya ba afa Allahu ala rasul wal abinda Allah ya ba manzon shi nan akwai ala jama'a fa Allahu ala rasul minhum fama wajadta alayhi min khairin wala rikabin yawa fama wajadta alayhi min khairin wala rikabin da abinda Allah ya ba manzon shi abinda fama wajadta alayhi min khairin wala rikabin bu ku yi ba kai hari ba da doki ko da wani makamai ko a kasar ku ce ko kai hari ba to wannan walakin walakin sun turu su da laman sha laman sha wannan Allah ne ba da dama ya ba da rinjaye ga manzon shi ta nakara ba tare da buga ba kenan inda aka samu ganima ta kawurai ba tare ba da ayyaki shine alfai'u amma ita ganima daban ita ganima yaƙi aka kuka ci nasara akan musulmi a ce walamu ana maganin da mishe wannan lillahi rasul wannan lillahi kuma su wadda rasul ko Allah abinda kuka yi na abinda kuka samu ganima walamu ana maganin da mishe da kuka samu na ganima na kenan a hannun kawure wannan lillahi kuma su wadda rasul wadda zulkurba zuwa ƙashe wani tamar masakin wabin sabir da abin da ku samu na ganima wanda Allah ya ba manzan shi aka yaki da aka yi to wannan aka ce manzan Allah yana da humsin shi me ya humsi ɗaya cikin biyar za a raba gida biyar a ware bitirmal da ta annabi ke kulawa da ahlubait da wani talakawa da dai agaji da ake yi wannan kashi ɗaya cikin biyar shi ake sawa bitirmal annabi ke kula da wannan abu kasayin na ganima amma alfayu ita ba magana wani kumsi dukanta gaba daya ta Allah ce da manzon shi kullum kina abinda manzon ga yake bai kamata kun ci zai yana yaba wannan goma ya hada wannan ko daya ya yaba wannan 100 har wannan ko daya alfauci to kenan nan eh Umar bin Khattab magana cewa dukiya ta Banu Nadir tana da cikin tana da cikin alfai dan fai'u ba yake ba ganima ce aka yaki aka samu ita ke raba gida biyar a wanda kashi guda kashi hudu a rabawa mayaka amma shi alfayu a dukanta gaba daya kudin inda kuma a shota alayhi na kanin wular kabin ba hali aka yi ba to wannan kudin na allah ne da manzan shi kenan abinda an ga dama abinda shugaba ya kamata zai ji shi kudin to wannan dukiya ta banu nadir sun ba buga ba buga ba sun tsorata suka wuta sun kwashi kansu to iya daga cikin abin da annabi zama yayi kasbi da shi kudin shine kiran ka ta amalu banu nadir mimma fa Allah ala rasuli tana daga cikin abin da Allah ya manzo shi ba tare da yaki ba mimma lam yujif alai muslimun bi khairin wala rakabin abin musulmi ba su kai hari ba da doki ne ko dole abin hawa ba su kai hari ba kurin mana ba buga akai ba na buga kan yaki kurin Allah ne ba su wannan ganima ba ta da wahala ba fa kana din nabi sallallahu alaihi wasallama khasatan kina wannan annabi kurin shi ke da magana kanta kira annabi ya rabonta da ya kamata kan araba فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القرآن والسلاح قدرة في سبيل الله عز وجل kirkirin ya mazara ya mata duke ta banu je manzara salama ya ware kaso na musamman sai aje abinci iyalan na shekara guda a cikin wannan abin da aka samu a banu nadir in ya ware abincin shekara guda amma baki abin da ya saura bayan na iyalan shi fil qura'i wasila cikin nasu dawakai da makamai na ƙudda da mai ƙudda ta fi zafi lamana tattalin yaƙi na ƙudda kenan ya ajiye su kurin saboda ya ce kayan yaƙi kurin ajiye saboda yaƙi haka yake mata wani ya karantar da kai cewa ba rashin dogara ba ne ba ga Allah don ka ajiye abincin shekara a mangaza ka ajiye ba laifi ba ne ba ka ajiye abincin shekara don iya ba da dama balle ga wanda ya shahi wani aiki muhimmi na addini tun da kasar teman kaza da abinci ba matsala ko na hudu za a ci kamar ba kawai ke rumbu ya aje rumbu iya baka damar samun nutsuwa yanzu kuma ya shiga ta haka daban tun da akwai abinci dai a ji eh ya aje man kaza komi akwai ga shinkafa ga dawa ga mi kuma ga shinkar kwatin da kurin wannan iya ba dama abu to kenan kenan ba rashin tsoron Allah bane ba ko ta yi rashin dogara Allah ne ka yi abin shekara ba annabi yayi duk da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aje amma annabi ne gido dai hudu kuma raba annabi ne gido amma ajiye ta halitta amma zai hudu wani abin tashi bai koya kuma ana bukatar yi hudawa amma da yakan ajiye kuma da haka kirji ta kenan an shar'anta balahi mutum ya kaci un shekara na abincin shi balahi bane ba kenan wannan ya kawata kada kun duka dukiyar da aka samu ba ta yaki ba kudin abin da shugaba ya kamata a raba a raba dan wa kana magana a da misali abu da yawa yan wayo da ake samu ko rikici da yawa da aka samu cikin kungiyoyin addini rashin kula da wannan ko rashin yarda da wannan matsala ke kare gima yanzu misali wata kungiyar take take jihadi take yaki babu illa tana samun ko mai kuɗi ba da ko ta zakka wata kungiyar laraba ta kawo wani kuɗi ta ce araba ko wani kaya ta araba duk ba tana nan take tashi an ba wani ba ba wani ba muka da aka ba mu ko ya cinye da ga jirgi ba jirgi ana ga jirgi ba jirgi ba jirgi a kai wani abin ne wani abu na ka daban na taimako wanda muka ce ko shugaba ya cinye ko ya ba su wani ne kusan shi ya ba su kaɗan ko ya ba wani da a tare fitina sai muka diba in da irin wani abin ne zo ƙa'ida in da kai da shugaba ne haka mun shugaba ne tsarin musulunci iya da ma ba wanda yake so tsarin musulunci kenan da dama addini da ya addini ba ta wuce ake ta intere ni samu na na samu ko ba samu ba ka samu a zaman lahiya ba ka samu ba ka tare bala'i ba ka wani bayyana kun bai samu gudun da'awa ne gaba da shi bai samu ba kuma ta yadda abin haka na wai kaza ci ne gudun ka duwani rashin sunan addini aikin addini ne amma ana abin tahiya a jahilce ta ka ta ra'ayinka ba shi ba bai kamata ba a ji ta da ƙura a cikin ƙungiyar addini kan wani abu da aka raba ba a baka ba ba kamata ba a mutane mafi yakun daman abin duniya ne a ransu ko ya tare bala'i da wata jama'a da ga su ka da ka ka wallahi da ka ka da gwamnati cikin da bana ruba gida wani duk wani abu mun tere ne amma su wani baba su wani ba wani shugaba ya kaza ya kaza baba su wani ba shi ma yayi kusa wani shi ma ne samu sai ce tashi shi ma ka samu shi ma kuma hada zai wa tunda da ba kidan duniya ce shi ma hada wani zai kai koma kai kai shi ma ya hada wani haka aikin addini tayyar addini ba ta yi ta tere aiki mun waki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da aka ce makka samun da aka samu ganima wata manuwa ce ta da'awa a nan ku kusa safuwa daga dama cikin ‘yan maka ne ya ji aka cinsu suka zo suka bi a nan zama a dama kudi bada kudi ɗari ɗari ya ba wani ɗari ya ƙara barci ba wannan musu ga ansa da sauran muhajirai ba a wani ba su kuɗe ba irin wannan gida wani sai turo na magana kun gani ko mun zo mu a can da mun kuma iya ba ɗan uwan shi hakan ta bisa fitina da aka ta wane ne duk wani abin ne alhali wata manufa ce kuma mutane daga ba da annabi ya ba wannan basin ya yi fa'ida tasiri domin shugabanni ne cikin al'ummarsu shugabanni ne suna da mafiya kuma haka shi da aka musu annabi ba kina sun gane kina musulunci annabi ba duke wata dame shi ba suka ce iya kyauta da wani matsalar talauci wani abin sa ta suka zo da sunan samu duke ta kasu kuma suka zo su masu taimaka da dukiyarsu sun zo asalin wannan abin dukiyar ya zo suka zamna to amma wannan zawar suka yi suka zamna he ba su imanin gaskiya he suka waye gari duki ta ka gabal ta sama ba da suka samu ba ta sama su ya kashe kan addinin Allah yake aikin Allah ne ta haka nan in dai har da gaske kungi a dukkan shugaba kan shugaba ne to kaga tana hayaniya dan ba baka ba sai wannan shi ne dai abinda yake wannan ruwa tsamar bane hada ko wannan ruwa bukhari kata muslim ya kawo ta cewa kanat amwal banu nadir mimma fa Allah ala rasuli dukiya da banu nadir yahuda da banu nadir iya daga cikin abinda Allah ya ba manzon shi mimma lam yujif alaihi muslimun bi khairin wala rikab abul muslimin da suke ba hari da doki ko sauran abin hawa ba suke hari ba na yaki da aka yi kurin samu aka haka nan to dalilin haka fakaratun lillabi sallallahu alaihi wasallam khatatan ana annabi kaɗai yake kenan da damar tasarrufi da ita fakana yunfiku ala ali na fakata sana yana ciyar da iya iya daga cikin ta yake ciyar da iyalan shi abincin shekara ke warewa wa ma baki abin da ya saura ba abincin shekara ya ja'alhu fil qura'i wa sila iya sa cikin abin dabbobi ya kamar dawakai na yaki kuma da sauran makamai da sauran kudin ake yi kuddatan fi sabilillah azza wa jalla dan tattalin yaki fi sabilillah wannan ruwaya muttafaqun alayhi bukhari wa muslim kawo ta wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم rawa abu daru rijalu la ba su bihi don wata na da hanyar albani hadisi ne hasana ta kaice mazu bin iya ba labari mazu bin jabal iya ba da labarin cewa mun yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine gazo da zauna a zaman sun yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a khaybar kin da mu aka yaƙi khaybar a wannan yaƙi mazu bin jabal ce fa asabna fiha ghanama mun samu kananan dabbobi a da tabakai awakai da kan dabbobi da suna a ganam mun samu kananan dabbobi a wannan yaƙi na khaybar fa qasama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ifa annabi ya ware wani bangare na abin da aka samu a kaibar kina duk da yake aka yi amma ganin sun shugaban wata fa'ida kasa ya ware wasu bangaren dabbobin ya raba musu wannan bai cikin rabo na ganima wannan rabo aka yi aka ware wasu aka ba su ya ce kuma faƙasan fiye da dama ta'ifa waje alif baƙeta fil maganan da ya raba ma wasu kuma sauran aka kwatsa cikin sauran ganima aka raba kuma wannan shine ke shugaba ya da dama ya keɓance wasu hatta da ganimar ta kun za a raba ganimar nan mai shi alfayu daman ba magana khums gaba dai abin shugaba ne amma ita ta kanta ganimar in kanta a baya annafal ita kanta ganimar da ake rabawa ɗaya cikin biyar a waran shugaba ko a ta zamani iya ɗaukowa ya ba wasu rabo na musamman kuma daga baya a raba sauran jama'a shi abin da ke wannan ruwaya wa ana bi rafi qal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ce Abu Dawud rijalu la ba'sa bi sanan ce ruwaya hadisin hasan ne kamar Albani ya bi cikin ruwaya hadisi sanadin ya ce hadisi na hasan ya tabbata wa ana bi rafi qal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la aqisu bil ahad wa la ahbisu rusula manzana sarasalam ya ce ni ba na yaudara kan wani alkawali kinan ba na yaudara ba mu alkawali da wasu ba ma ya kasu zo mai su mana ba mu kulla wata yarjejeniya da su mai yaudara kadiba na sallar salama lokacin da abada yakin hurku da kai ka hore manzana sallar salama ya hutu badar ba da niyyar buga yaki ba da niyyar tare tare hudake na ƙurar shawa don ba su da wasu mutum ɗari kudu sha na bane zuwa sha biyar tarwa amma yadda yaƙi ya kama gadan-gadan kuma da ƙware shawa wajen mutum dubu da abin hawa da tattalin yaƙi na musamman abin mazan sai kalama ba shi da wani abin hawa da yawa ba makaman kirki ba mutane da yawa a wannan hali huzaifa radiyallahu anhu ya yi hijira sun gudo da baban shiga makka za su tsero madina a hanya ƙwarishawa suka kama su a hanya suka yi suka yi da ke zace to yanzu za mu bar ku amma a kan ba za a gamu da ku ba a yake mu a lokacin manzanar salasalama bai yi wata magana da ƙwarisha ba ko da alƙawar su amma ana cikin yakin wannan ne sai ga huzaifa ya samu dama ya tsallako ya samu manzan Allah a bada kagarin da ƙarin jama'a ne dama da naman jama'a ko amma huzaifa ya zo da baban shi samun manzan a bada ya ba a nan labarin salama a kan cewa ga abin da muka yi da ƙorishawa manzana ce ka cika za mu cika alƙawalin da kai da su za mu dogara ga Allah mai yaƙi su bin bukatar ku ta yau annabi ce zai ta shi ku zai dogara ga wani can shi gurin shawa ko annabi ya bukatar jama'a amma annabi ce alƙawarin da ya ɗauka musulunci bai biya wadara ya ce ka cika alƙawarin su zai fa ku ta yi bin bukatar ku mu kuma za mu dogara za mu dogara ga Allah mai yaƙi su haka akwai zana ya hana yaudara ba a yaudara kama shi ya ce a ana tawili tun da zarura ce ana bukatar jama'a hukuma mu muka ba na ba shugaba bane yayin magana da su su ne suka shigo su ji tsoro ne su tsoro ka shi a yanzu kurin ku je ya mutane mu tabbatar tawili da tawili da da ya da mu wuce wucewa da doka Allah annabi ce a kurin mu tsaya muna nan kan cika alƙawali kuma mun ku tahiyya ku mun ga mai kyau haka aka yi shine ce inni la akhitu bil ahad bana warware alƙawali wala ahbisu rusula ba na rike na manzanni nake rike manzanni ai diyaki duk alaƙa ta duniya ana akwai ɗan yake zai zo ma ya kan saƙon zagi zagi zai kawo ɗin ya magana ɗan saƙo ba ba ruwan shi a karanta zagi da ta'addanci a cikin maganar shi haka aka aiko shi kuma ba ku suna taɓa shi haka tsarin musulunci shi ko ɗan saƙo ne kurin aiko shi aka yi da gari kaza ya ka takarda abu ne a karanta a tura mai zagi a mai kaza a yaban da kaza shi ne zaɓo ne babu shi ba a diba abin da ya kawo ba ruwan ɗan saƙo da wannan ɗan saƙo ne daga wuri kaza ka turo shi ta ku da su ina ga wannan shi ne da yake cewa asalin yaƙin mota annabu ɗan ake ne turo su kashe shi haris asalin tashin yaƙin mota kenan kenan musulunci ba kuma idan ku taba kuma iya cikin warware a waje da kuma idan sako shi kenan kuma ne babu amana kan mu babu amana ba ka shi dan sako to manzon ce kenan ba na rike dan sako ba ruwan shi rawu abu dawud amma ga haka ba haka da ba mu'amala in dai ba dan sako ya ka to za ba za san ma mai gara ma mai dai kai ta hanya ha samu ta dama ta kontak yau a gane juna iyawa a ji magana ta Allah in ma ka ba ba ne ba sai aka dula ko a yanzu ko karin duniya yanzu duk abin ake diplomasiya ko a yanzu arin duniya da ba a taɓa diplomat ƙa'idar ko a yanzu dokar duniya ba a taɓa diplomat shi ɗan wasu ne kuma mai can tsakanin hudu ƙasar zafi amma shi ba taɓa shi dole a ba su kariya ya je ya hutu ƙa'ida ce ko a yanzu abin da jini na duniya ɗan saƙo diplomat ba a taɓa shi wannan shi ne abin da yake wannan ruwaya kuma ta tabbata hadisi na sahihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأي وأيما قرية أست الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم أنا صلى الله عليه وسلم كي تشيوى عن رواية ضد قرن كوكا جي kuka zamana a ciki to rabanku da ake rabawa za ku samu a wannan gari kina abin da aka samu na garin na ganima na ku wa ayi maka ta kasata Allah rasula duk garin kuma da ya saba ma Allah da manzanni kuda zuwa kuka yi kuka kai hari kuka yaki nan kuna ciki mun zo zama ciki da gangara ciki kuda garin da mun kama gari namu abin da cikin garin na mayaka yan to ko ta ce ta saba Allah manzan shi muka yi mata hari to fa anna khumsaha khumsun wannan abin da kuka kai hari wani gari kuka ciyo yaki iya ku je a buga ba ko garin ba ku dawo ana haka ana zuwa kai hari a dawo abin da aka samu a da ba kama garin ba dawo to da abin da aka je aka auren gari da sama da zaka na wani bibi tsarin musulunci ba aka yi mai hari da abin da aka samu na ganima a wancan garin kuka zo da shi to wannan khumusin shi daya cikin biyar lillahi wa rasuli za a ware mu Allah da manzon shi kenan kenan kenan khumusin ganima kuma summa hiya lakum sauran bayan an hudda khumusi sauran kuma naku daya cikin biyar shine na Allah da manzon shi sauran kashi hudu cikin biyar shine kuma shine za ku raba magana kenan wannan kuma tsarawa musulmi sai ana yasa babul jizya wal hudna baban jizya kuma da zaman lahiya ko dan yarjejeniya ta dan dakata yaki a sa hannu a dan huta shine wannan baban zai kama ka jizya shine abin kudin da ake dora ma kahurai da aka ci a yaƙi a garinsu kowanda yake zimmi ne abinda zai bada na wannan haraji na wannan kuɗi da haraji ya suna daban kan wannan ya ce an abdurrahman bin auf radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha min majus hajar wato yani aljizya annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi jizya daga majusawa na hajar me asalin magana abu ne sananne na ittifaki ne kan amsar jizya daga ahlul kitab abinda ake sabani in ba ahlul kitab ba kahuli wanda ba ahlul kitab ba ba bai gudu ba nasare ba shi malaman mazhaba suke da sabani kan shi ina ga hanabila ne da wasu cikin wannan suna ga ba iya amsa sai ga ahlul kitab kadai ba amsa sauran addini sauran mazahib suna ga ana iya jamhur suna ga ana iya amsa ba sai ga sarako da sarako bai huje ba to wannan iya karantar da kai jami'in sallama ya so shi hafiz bin hajar ya so kai maka halittin jizya ba ta keɓanta ba a wajen ahalar kitab na yahudawa ko nasaru shi ne ya so ka a nan mana maganar sauran addini da ba magana ko ba saɓani kanta mai saɓani wani ba ahalar kitab ba to wannan ya kawo wani ruwaya annabi ya amsa a wajen majusawa masu wancan aƙida ganin cewa ba amsa hijira sai ga ahli kitab yahudu bar sare yace ai wannan ai majusawa da ake magana suna da awar su ma suna da littafi daga sama suna da awar wani addini daga Allah ba masu irin sauran masu bata goma ka bane ba haka suke kawo wani masala to wanda da wannan dai annabi sallama yayi magana sunu da yayi magana akan kuma sa salayi daya da ahlul kitab kowa ya saba bicin ga littafin mujusawa mai kama ko ne mun masu bauta wuta masu bautar mamu ta bautar mamu tunda bauta wani Allah ce ka hurci ne kun babu littafi ba siya a ce ga littafi kaza ne wannan dai shine kun madogarar shi akan ta akan kurin halitta dukkan wuri kun ma'ana dukkan wuri ba mu tashi ahlul kitab hebe wuri wasara in dai ka wuri ne baka yi ci a yaki ko baka yi masa hari muna da damar mu a musu jizya a wajensu shi ne ma'ana kawo wannan ruwa a wani wuri kenan kuna iya jejeniya da duk wani kahuri a kan amsa jizya ko yin bata gumki da magana kenan kuna shi ne salon kawo wannan ruwa a wani wuri ya ce rawul bukhari kuma na wuta duk in fi motsa mafi ba ko irin wannan ruwa cikin motsa ma ta akwai in kiɗa na matsala ɗauke wani cikin ruwa cikin sanadin alamuhimmu dai wannan hujja ce ta magana أمس الجزية سي وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بأس خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة جندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وسالعه على الجزية وأن أنس رضي الله عنه تبوك أن أهين يا خالد بن الوليد أكيدر دومة جندل ونشو قباني na domin da jannar sunan gari ne can wajen hanyar zamanci daga nan hanyar zuwa misali wajen jordan tsakanin saudiya arewacin saudiya zamanci can wajen gari da sananne a takaice to na annabi sallama an kamo khalid bin walid ya je ya kamo ya ci shi a yaki ya kamo shi a hannu ya kawo annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallama fa haqana damahu annabi ce ka kashe shi ana kashe shi ya tafi kwashe shi amma aka yi sulu da shi ya koma garin shi ya zamana zai rinka biyan jiriya aka bashi ko aka mulkin shi amma zai biya jiriya a duk a cikin al'umma ta musulmi ana kai shi ko a taure shi a matsayin bawa ma a tsira shi a bawa shugaba ne sarki ne a garin ana zai bar shi koma kuma kan mulkin ka amma dan adam wannan kashin sa ya wudara yi da ya koma can ya yaudara ya sake tada alkawari Allah ya ba kuma aka koma halin da kanshi kama shi ya kashe shi aka ci garin aka kama garin hannu kuma sakamakon yaudara da yi Allah ba musulmi nasara kan shi sai wa an mu'az bin jabal radiyallahu anhu qala بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينار أوعد له معافريا أخرجه الثلاثة وصحابه بن حبان ولا حاجة أبن دايكي وانا رواية معاذ بن الجبل كي يتشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكين يمن wani sananne wanda kusan ƙarshen rayuwa ce ma a cikin aike da ya mini ya ce mini an akuza min kula halimin dinar nan ai magana jizya ya so kwatanta maka jizya da ake ɗora makahurai ba kowa ba take hawa a tsarin jisai ta musulunci akwai a karansu ba a ɗorawa mace karu ba a ɗora ma tsoho jagoba karu ba a ɗora ma a irisan yaro ƙarami karu a arjiziya manya baligai masu yaƙi ake lissawawa samari da tijawa su ake lissafi kowane guda mutum guda zai har dinari ɗaya ko dinari kaza ko cika kaza ana lissafi ba a lissafi da ƙananan yara ba a lissafi da mata ko tsaye jagob ko da waɗanda suke ma'ana malamai na cikin toci na masu nufi su komai bautar Allah to nan ya ce annabi ya umarnin ya amshi dukkan baligi dinari ka ce baligi min kula halimin namiji kenan za a mishi dinari guda aw idlahu mu'afiriyan yakan yi babu babu dinar mutane ne masu saka to yanzu ya bada kamar mu'afiriyan kamar alƙace dan wadan cana ko indigo irin gari ne mai irin wannan tuwa nau'i ne na tuwa kenan ya bada misalin metar kaza daidai metir dinar metir da wake misali ya ɗauke nan zira'i nawa dinar zai saya na wannan tuwa ma'afiriya kenan ana ba da kenan kadara da kacin hausa kadara ya ba da wani abu daidai da dinari guda ko ba da dinari guda ko wani abu kimakin dinari haka ya ce ya amsa a dukkan baliki to amma wannan wani abu da aka ce ta jiriya a tsarin musulunci ba a ƙaida ko a tattina da guda umar bayan ya kashe habbai sun ci garuruwa abin ya canza daga gari zuwa gari mutane zuwa mutane an diba wadatar mutanen da halin mutanen kenan shugaba iya da dama ya ɗora musu dinarar ɗaya ko biyu ko ma rabin shi wani abu na kenan ƙofa a buɗe karantar sahabbai ba ko wani ta kowa biyar guda bane ba ko kowane gari ya dace da me aka gani me shugaba ya gani ya dace ya ɗora ma wannan garin jizya amma magana dai ba lissahi da yara ba lissahi da mata baligi ake lissahi wanda yake mayaki wannan kuma kudi na ana shirya mazana ya sa ya amshi dinari guda a mutanen yaman ko kowar abin da yake da kimakin dinari guda wannan ruwa cikin tabbatattun ya inganta idan anan ya ce a harjo salasa kuma ibn hibban ya inganta ya ka haƙi وعن عائد بن عمر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آه قال الإسلام يعلو ولا يعلى نظر يأتي مسلمتي شيكي وكاكا بعد وكاكا كنشي yanzu da gambaya da da kaskanci da ake maganar jizya kaza kaza eh kana biyan jizya kana kana kalkashin daula islamiyya kuma da dokoki da za a ɗora maka ha baka yin abin da kaga dama ko da su suna addininsu akwai wasu dokoki ko sun ana sun ƙara coci ka toce kaza abu ne da dokoki ake musu ba ba su dama kuma sai a saka dama sai ke ayansu a musulunci shi ne a sama shi ke ba da umarni shi ke ba da doka kuma shi ke jagorancin komi kinan ba a da da ƙasƙanci وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه Adam sallallahu alaihi wasallam yace kau ku hara ma Yahudawa da sallama ko nasaru kakka hara mu sallama to nan akwai mas'alar in su suka fara maka akwai ruwa sananna nan salaf ya cewa in sun ce sama alaikum fa qulu alaikum in mutum sun ce sama alaikum cewa alaikum to wannan ruwaya cewa in sun muku sallama ku cewa alaikum anan salaf ya haɗu dalili domin suna cewa assalamu alaikum a inda aka kawo magana a cewa alaikum dan suna juya baki ce assalamu alaikum kaman kai mai je kai kaman ta sarki kuma a ta assalamu kaman kaman wata buku wata ta mutuwa ma suna wannan kalmar assalamu alaikum kaga ba kowa zai gane ba shi wata annabi ya ta da Aisha suka shigo assalamu alaikum ya rasulullah annabi ce wa alaikum aisha tana ji lakum na'atu wa katabu ina wa Allah da hushin ta tara raddi lakum na'atu Allah wa katabu hushin Allah da ina wa kanku ita ba aisha ji haka lake ji ba kai sai mutum ga gida ji ba ta ce wa alaikum yace Allah yana amsa addu'an mu akan su amma ba amsa ta sa akan mu sai na ce wa alaikum na gani mana shi aisha ji haka lake kin tara ga lake to amma yanzu abin da ake magana sai zamanto shi ahalar kitab sai ce maka assalamu alaikum sallama cikakka ya za ka yi abdullahi bin abbas cikin adabul mufarad na ma'ul bukhari kuma ruwa ta tabbata ya ce in yi ma sallama cikakka mai damushi Allah ce wasu haifu mutum fahi bi aslam na auru duwa Allah baka umarni sallama ka mai da daidai ko mai kyawu kanta ibn abbas ibn abbas ya ci ba da dama in ya ma sallama cikakka mai dami assalamu alaikum haka ibn abbas guruwa ta tabbata cikin al-mufrad na imam bukhari kenan inda ake magana ba a maidawa wancan dalili ne na suna muku muguwar addu'a amma ma sallama cikakka mai dami ka sarki Allah ce aka maka tahiyya sallama ka maida daidai ko sama da abin da aka maka wannan shi ne cikin watan ta abdullahi bin abbas kuma idan kun kwatse a hanya kaka ba shi dama matsayi mashi wuri eh matsayi mashi wuri ga da ke da kamar kamar ɗai ke wajen hanyar kama shi da wuri kura take ce daga abin da mun lokaci ya yi allah kai mu darasin gaba insha allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته